mukan kawowa maraice na wannan rana mai albarka a ranar Lahadi, wanda yau muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran fiyayyen halitta, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, daidai da ɗaya ga watan biyu. miladiyar haihuwa annabi isa ɗan maryam alaihi masalam ya saha shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ga mu a wannan gari mai albarka ya karɓi kyawawan ayyukanmu ya gafarta mana kurakuranmu da jikan magabatanmu duk lokacin da hadara lallai na shiga cikin tunani da lissafi ganin ƙarancin ilimi da kuma ƙarancin bincike da sauran dai rauni da ni na san nake da su, to amma duk da haka saboda umarni ne na shugabanni ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da ni akan abin da yake shine daidai. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya lankwanta min kalmomi na alkhairi kuma masu albarka. Kuma idan aji wani kalma ko magana wanda yake na kuskure ko sabakun lisan, to a gaggawan nausar da ni, saboda ɗalibi ne kuma almajirin ilimi. to ya ku bayan Allah wannan faifa kamar ya yi su iftiraqil umma wa sihhatihi na hudu dariqatuhum wa mazhabihim na biyar khasa'is na shida ta'azimu a'immatul arba'a lil hadithin nabawiyya وحثهم على اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم نبقي دعوتهم لترك التقليد لآرائهم نتفس كان من منهج أئمة الأربعة رحمهم الله تعالى العمل بالحديث بعد علمهم به دون تردد ويدل على ذلك الآتي نترى الخاتمة ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya wuce mana gaba. Abu na farko muƙaddima kusan wannan ya tafi akan muƙaddima saboda yanayin lokaci. Abu na biyu ta'ariful firqatin najiya malamai sun yi bayani iri daban-daban, amma na samu bayani wafiyan a takaice ma'anan firkatun najiya, bi ma'ana ɓangaren mutane wanda suke kan daidai a cikin ƙungiyoyi da mutane mabambanta da muke da su ga suna. Malam ya ce, alfirkatun najiya هي الطائفة المتمسكة بالكتاب والسنة in a ce filkatun najiya su ne wasu ɓangaren al'umman musulmai ko mutane almutamassikatu bil kitabi was sunna wanda sun riki alkitab littafin Allah shine alqur'ani was sunna shine hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam as sunna ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam من قول أو عمل أو صفة أو تقرير أو صفة خلقي أو خلقي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دكما أبندا النبي صلى الله عليه وسلم يتي كي شيد صحبانسا صدق القرآن da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma abin da annabi yake kai shi da sahabbansa har Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwansa ya karɓi rayuwansu. wa tu'rafu bi ahli sunna wal hadith kuma ana ce musu ahli sunna wal hadith tatamayyazu bi taqdimin naqli ala al aql kuma ana gane su ne cikin mutane abin ba riga ne ko a sa baji a gaban riga ba a'a cikin ayyukan al'umma na mutane da maganganunsu da ayyukansu ake gane su wane ne firqatun najiya su wane ne ahlus sunna wal jama'a daga cikin alamunsu cikin mutane su suna gabatar da annaqalu hujjoji cikin alqur'ani ilimi aiki shine Allah ya ce annabi ya ce me yasa kuke sallah Allah ya ce aqimu salata wa atu zakat Allah ya ambace shi cikin alqur'ani waje 83 ku tsaya da sallah me yasa kuke ba wannan molanka ne da abin da muga kake yi ka ba mu hujja Allah ya ce annabi ya ce wa tamassuk bi tauhid kuma ahlus sunna sun yi riko kwarai da gaske akan tauhidi wannan yana daga cikin sifansu ba sa ɗaga ƙafa ko ƙanƙani dangane da abin da ya shafi tauhidi. Domin tauhidi shi ne kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta, wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa ne don me don su tabbatar da tauhidi. Abin da zai tabbatar ma da haka, Allah maɗaukakin sarki cikin suratul Baƙara ya ce, kanan nasu ummatan wahidatan, fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin. kanan nasu da mutane sun kasance ummatan wahidatan al'umma ɗaya suna kaɗaita Allah maɗaukakin sarki ba mushrikai a cikin su sun tsaya tsayin daka akan sunna bayan bid'a hadisi cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da Abu Hurairah ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce baina Adam wa Nuh tsakanin Annabi Adam da Annabi Nuhu karni goma ne shekara dubu kenan ko tunda kowanne karni ɗaya shekara ɗari kulluhum fil islami gaba ɗayan su suna suna cikin musulunci shine kanan nasu ummatan wahidatan da mutane al'umma ɗaya suna ta Allah me yasa sai Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin sai Allah ya turo annabawa da manzanni su zamanto masu albishir da gargadi to sai malamai su ce ai da Allah ya ce kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu akwai abin da ya faru sai Allah ya turo manzon nan shine sai ka je ka duba cikin suratul Yunus ko Hud ita za ta ayan da za ta fassara ma wannan shine wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan faqtalahu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan faqtalahu da mutane al'umma ɗaya ne me ya faru fakitalafu sai suka saba hadisi cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda suka fara shirka cikin mutanen annabi nu sai aka samu wanda suke bautan lata da manata da uzza kuma rijalun salihun bayan Allah ne na kwarai to amma ana tafiya sai a koma ai butun butumin su walam tu ubad ba abauta musu ba ace eh wannan za a dinga tana su ne saboda kyakkyawan aiki ana cikin haka tafiya ya tafiya jahilci ya bayyana shikenan sai shaidan ya tsawata musu yace wayannan lata da manata ai su ne allolin su ne abubuwan bautan iyayenku ku zo ku ci gaba da bauta musu sai su ci gaba yasa dalilin aiko annabi nuhu kenan ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة في سورة العنكبوت illa kamsina ama yana ta wa'azi amma wa ma amana ma'ahu illa qalilun duk akan mai tauhidi kai dukkan annabawa akan tauhidi suke dalilin turo su kenan Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul anbiya wa ma arsalna min qablika eh wa ma arsalna min qablika illa rasulun min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu إلا أنه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت saboda hadarin shi'a ai hadarin shirka saboda hadarin shirka Allah madaukakin sarki cikin suratul an'am sai da yake lissafo annabawa goma sha nawa goma sha takwas tun daga wakilka hujjatina can ƙarshe Allah maɗaukacin sarki ya ce ula'ikan ladina hadahumullah ula'ikan ladina hadahumullah fa bi hudahu muqtadi can baya Allah ya ce ula'ikan ladina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malun dukkanin su guda 18 Allah ya ce da za su shirka aikin su ya bace annabawan Allah fa dan a nuna mana muhimmancin tauhidi kai ba annabawan Allah kadai ba annabin sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka kun ga shirka tana da haɗari kwarai da gaske to ahlus sunna ba ta sassauci dangane da abin da ya shafi me tauhidi saboda sun san me haɗarin shirka iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yasa yace wa tamassuki bit tauhid sirrike tauhidi kwarai da gaske wal wasatiyya fil aqida wal ibadat kuma sun tsaya kan tsakatsaki cikin aqida da ibadat da ayyuka na ibada ba sa guluwi wajen me cikin aqidansu su je su dauki haƙƙin Allah su ba annabi sallallahu alaihi wasallam su je su ce ya san me ya san gaibu ya yi kaza ya yi kaza su dauki dukkanin haƙoƙin Allah madaukakin sarki ga wajen halin sunna ba ba su haka sannan ba su kasance cikin kuma masu sakaci ba ina fata mun fahimta cikin aqidinsu da kuma ibadansu malam ya ce wa tu'tabarun najiya min firaqul ahwa fi dunya wan najatu min an-nar fil akhirah su ahlu sunna idan muka lura sun zamanto sun tsaya ne akan hanya wanda ta kasance na daidai ba ta kan wayannan bangare na san zuciya a nan duniya kuma sun kasance su ne masu tseratuwa daga wuta a ranar alkiyama Allah ka sanya mu daga ciki wannan shine ta'arifin alfirqatul najiya Allah ka sa muna daga ciki sai abu na uku hadisi iftiraqul umma akwai hadisi ingantacce wanda sahabbai akalla guda biyar sun ruwaito wanda yake tabbatar cewa tabbas al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam za su rarraba kuma kowanne kullum ya amala ala shakilati kowa yana yana tutiya yana cewa eh akan aikin sa shine yake kan daidai kowa in ka lalaba ka same zai ce ma yana kan daidai ne to amma me zai tabbatar ma da haka fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam ai annabi ya faɗi waɗanda suke kan daidai din ko ba haka ba ya faɗa saboda haka ƙalubale ga masu cewa to ai abin duka lalabe ne kai ne kace lalabe ba wani magana lalabe Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani filla filla yayi bayanin yan aljanna yayi bayanin wata kuma kace ana lalibi a kai ne dai kake lalibi mu Allah ba lalibi muke ba rawal hadithu abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah wal hakim wa qala sahihun ala shart muslim wa qala anhu ibn taymiyyah huwa hadithun sahihun mashhur wa sahih al albani fi fi as-silsilati sahiha wannan hadisi imam abu dawuda ya ruwaito imam tirmidhi ibn majah wal hakim kuma suka ce hadisi ne ingantacce mashhur ala shadd muslim da sharadi ne imam muslim wa qala anhu ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yace dangane da wannan hadisin da zamu ambata yace huwa hadisun sahihun mashhur yace hadisi ne ingantacce wanda ya shahara cikin bakunan sahabbai da sauran masana hadisi wa sahul albani fi silsilatu sayyi'a imam albani ya inganta wannan hadisi a cikin babban littafin sa as-silsilatu al-ahadith sahiha wa nasahu ga hadisin nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa annabi yace yahudu za su kasu kashi 71 وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة نصارى ذات كسكشي سبعين دبيو wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa annabi yace da sannan al'umma na dinnan al'umman musulmai ba suna ruma annabi ba to za su kasu kashi 73 kullu hatin nari illa wahida dukkanin su kashi 72 duka yan wuta ne suna kan bata illa wahida sai hanya firka daya sahabbai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ila man hiya ya rasulullah to su wane ne wa'annan da suke kan daidai ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana ala mithla ma ana alaihi wa ashabi yace man kana duk wa'anda suke kan ala mithla ma ana alaihi a wani ruwayan alaihi al-yawm a yau wa'anda suke kan abin da nake kai ni da sahabbai na a yau to su ne suke kan daidai sai ka duba ka ga duk abubuwan da kake yi kake kiran shi a matsayin addini shin annabi yayi sahabban su yi ko ba haka ba sai ka bincika ka gani annabi ya ce wanda suke kan abin da nake ni da safai na ba ragi ba tsari wa fi ba'd riwayat a sakin wasu riwayoyi na wannan hadisi annabi ya ce hiyar jama'a sune aljama'a wa dhukira lahu riwayatin ukra aka ambata mishi wasu riwayoyi daban fiha a ciki annabi yace ala inna man kana qablakum min ahli alkitabi iftaraqu ala 72 firqa annabi yace wanda aka ba su littafi kafin ku daga cikin ahli alkitabi za su kasu kashi 72 wa inna hadhihi al-umma sataftariqu ala 73 wa 70 al-umma na annabi ce za su kasu kashi 73 ithnatani wa 70 fi an-nar guda saba'in da biyu suna wuta in jiwa ji fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam wa wahidatin fil janna guda ɗaya suna gidan aljanna Allah ka sa muna daga ciki su wane ne wannan alfirqatul najiya ina fata mun fahimta ahlus sunna wal jama'a yasa a karkashin wannan Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am cikin ayoyi tun daga aya na ɗari da hamsin da ɗaya ƙul ta'ala aslu ma harrama rabbukum alaikum har zuwa ayan ƙarshe saba'a ɗari da hamsin da ɗaya ɗari da hamsin da biyu ɗari da hamsin da uku wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum la'allakum tattaqun ai an gama can taqilun tahatalun sai tattaqun الإمام ابن كثير يا فتد حديثي كركشن صحابي قدابية أبا هريرة يا فتد ونا حديثي عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس da sauran sahabban guda biyu suke cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin sahabbai ya kira su sai ya ja wani dogon layi yace haza sabilillah wannan ita ce hanyar Allah dodar har zuwa gidan aljanna Allah ka sa muna da masu bin wannan hanya sai annabi ya ja layi ta gefen dama wasu yan kananan layi in ya ja sai su zo su manne da wannan ta gefen hagu in ya ja wani layi sai su zo su manne da wannan annabi ya ce kowanne layi akan a wannan kowanne layi da kuke gani akwai shaidani ya da'u ilahi wanda yake kira kan a zo abu wannan layi ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي karanta wannan aya wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u annabi yace wannan da kuke gani mi kakkiya hanya ta ce mi kakkiya fattabi'u ku bita wala tattabi'u subul kada ku bi kananan wayannan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai ta hana ku bin wannan mi kakkiyan hanya zalikum wasaqu bihi wannan shine nake muku wasiya la'allakum tattaqun ku fa tsoron Allah akwai abubuwa guda biyu da za mu fahimta a wannan na farko kenan akwai hanya na annabi sallallahu alaihi wasallam mai kakkiya ita ce wanda annabi yake kai tun zamaninsa da sahabbansa kuma kar mu manta hadisai da dama sun nuna a haddatul wada da Allah ya saukar da ya a cikin suratul ali imran ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illa tafa'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'timuka minan nas a karkashin wannan aya ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam ita hajjatul wada Allah ya saukar masa da wannan yi aya ya tara sahabbai ya ce musu ba abin da zai kusantar da ku zuwa gidan aljanna ya nesanta ku daga wuta duk ƙanƙantansa sai da na karantar da ku na faɗa muku na ce ku aikata in ma dai aiki ne a baki na furtawa ko na jiki kuma ba abin da zai kusantar da ku zuwa ga wuta ya nesanta ku zuwa ga gidan aljanna ba sai sai da na faɗa muku iya ƙanƙantansa kuma na ce ku nisance shi sai annabi ya ce har ballagatu shin na isar muku da wannan sako tace ballagata ya rasulullah lalle ka isar daga wannan zamani ba wani abin da zai zamanto addini ibada a ce a yi shi a samu lada har abadan abada babu shi annabi ya gama isar da sako saboda haka maganar lalube babu Allah madaukakin sarki ya je ya jefa tambaya a cikin suratul anam ya ce mutane suna ta surutu ‘yan wancan aƙida su ce su ne suke kan daidai ‘yan wancan ma su ce su ne suke kan daidai ‘yan wancan su ce su ne suke kan daidai da abin ba kawai faɗa ake yi ba dole sai da hujja Allah ya ce fa ayyul fariqai ne a haqqu bil amni in kuntum ta'lamun to shin cikin kungiyoyi da muke da su akwai wani babban malami al-Iraqi ya fitar da wani littafi sai da ya kalli safo a wannan firar guda 73 sannan idan ka je ka duba littafin Dr. Mustapha Murad in ba na manta ba, a shi'a ibadiyya ar-rafida shi ma a ƙarƙashin nan ya fitar da su. Saboda haka na ji wani babban malami yana kora wannan hadisi, amma a son zuciya. Hadisi ne ingantacce yana cewa ba wani magabaci da ya haɗa wa'annan ya haɗa wa'annan firak har guda saba'in da kaza. Amma dan bid'a ne. Kaga yana ƙoƙarin kare bid'ansa kenan. To lala duk kuna ciki. kuna cikin ‘yan lalibai, Allah ka kare ni. Allah ya jefa tambaya, sai Allah da kansa ya ba da amsa ya ce ga sunan alladina amanu su ne wanda suka yi imani, walam yalbisu imanin bi zulmin, ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba, menene wannan da zalunci shine a shirka, a zulmu huna a shirka. Allah ya ce, to kaga wanda su kasance ahalin tauhidi ba ta shirka, ahalus sunna ba ta bid'a ulaika lahum al-amn sune suka fa cancantan su samu natsuwa a bayan duniya da kuma lahira wa hum muhtadun kuma sune ma shiryayyu idan ka ga irin wayannan mutane ka kira su shiryayyu Allah madaukakin sarki ya ƙara buga misali yace a fa mayyam shi mukibban ala wajhihi ahada amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim malamai suka ce wannan aya malaman tafsiri suke tana bayani ne dangane da watan tsakanin hanya na annabi sallallahu alaihi wasallam da hanya na kafirci kuma ayan tana bayani ne dangane da hanya na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma hanya na bid'a Allah ya ce a bamayyan shi mukibban yanzu mutum zai je zai je samu naka a zai je anguwan ba ka san na saba da anguwan ba da ka je anguwan bawa ai hanyar ba ni take ba kawai yamshi mutubban ka mai da kanka ƙasa ba ka ganin hanya in akwai in akwai rami baka sani ba in hanyar ta karkace duk baka sani ba kana ta tafiya za ka je anguwan bawa kuwa Allah ya ce wannan shi fi shiriwa zuwa ga hanya daidai irin wannan shi fi shiriwa zuwa ga inda zai je amma yamshi sawiyyan ala siratin mustaqim ko kuma wanda yake tafiya sawiyyan anike yana duba duk abin da zai yi qala Allahu qala rasuluhu me Allah yace me annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da zai yi sai ya tambaya domin Sheikh Abdurrahman al-Akhdari yace wala yahillu lahu al-mukallaf ko ay yaf'ala fi ilan aka ya alama hukumar lahu fihi bai halatta ga duk wani mukallafi ya aikata duk wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah to yanzu zaka je anguwan baba kawai sai ka sun koyar da kai zaka kai ko kuma wanda zai je sai da ya duba yana kallon hanya kyar inda rami ya tsallake in ta yi kwana ya kwana shin cikin su wane ne zai je inda zai je wane ne ke kan daidai wane ne ke kan shirya wallahi firqatun najiya ahlus sunna wal jamaa su ne suke kan daidai bisa wannan dalili Allah ka tabbatar da rayuwar mu a cikin ahlus sunna wal jamaa saboda haka wannan hadisi kun ga ya nuna mana tabbas al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam za su rarraba amma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wayanda suke kan me wayanda suke kan daidai Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin su sai abu na hudu tariqatuhum wa mazhabihim hanyar ahlus sunna wal jama'a da kuma mazhabin su ya yake ya ake gane su ba wai da baki bane kawai zaka ce ahlus sunna kai ahlus sunna ne amma a karkace kana zuwa wajen boka kai ahlus sunna ne amma cin abincinka maganganunka baka duba annabi yayi kuma ka ringa cika baki wai kai ahlus sunna wallahi ba ahlus sunna ba ahlus sunna shine wanda yake duba duk abin da zai yi qala Allahu qala rasul ya Allah yace ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar cikin suratul ahzab yace laqad kana lakum fi rasulillahi hakika ya kasance a gare ku fi rasulillahi ai fi hayati rasulillah cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana kyakkyawan koyi duk abin da zaka yi sahabbai aka kasance kai sahabbai hatta yanda annabi yake tafiya wallahi duba suke wata rana wani sahabi annabi yana tafiya domin annabi yana gani gaba da baya kamar yadda alkabi iyar ya fara cikin littafin ashafa kamar yadda yake can cikin littafin abu isa a tirmizi sharhu shama'ilul muhammadiyya ba wai ido hudu yake da shi ba a ido biyu yake da shi ta gaba amma yana gani ta baya sallallahu alaihi wa sallam yana cikin tafiya kawai sai ga wani sahabi ya leko yana ganin hangen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce mai ya je ya ce me yasa kake kallo na kake leke na sai ce ya rasulullah wallahi ina kallon yadda kake tafiya ne dan ne koyi da shi kai sahabbai da yawa zaka ji sun tara sahabbai da sauran yan wasu ku zo in koya muku yadda annabi yake sallah ku zo in koya muku yadda annabi yake kaza kai wata rana a bahu hurairah in ba na manta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci saboda tsananin koyi sahabbai da suke yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yana ce mai yan cikin masallacin a zauna a natsu a saurara a zauna a saurara shi can aba huraira ya shigo yana son ya shigo cikin masallacin ya dago ɗaya kafansa ya sa a ciki ɗayan yana kokarin dagowa sai ya ji annabi yana cewa a zauna a saurara ai sai ya kama waje daidai kofan shigan ya zauna can bayan duka mutane sun natsu kawai sai annabi ya hangi aba huraira yace ya aba huraira me yasa kake ka zauna inda mutane suke wucewa kare musu hanya yace ya rasulullah wallahi na zo zan shigo ɗaya kafa na na cikin masallaci ɗaya na waje sai na ji kana cewa a zauna a saurara kuma kunni na ji na gudun kar ya zamanto kafin dago ɗayan in shigar da ita a zara raina in wayi gari a lahira cikin masu saba ma umarnin ka bayan mun saboda haka wajibi ne mu ahlus sunna duk abin da zaka yi wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu to ahlus sunna suna da a watan hanyar da suke bi da kuma mazhabinsu su daga cikin alamun ahalus sunna wal jama'a shekul islam ibn taymiya a cikin fatawa mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin da bakwai ala shekul islam ibn taymiya ya ce summa min ɗariƙati ahalus sunna wal jama'a ittiba'i athari rasulullah sallallahu alaihi wasallam badinan wa zahiran wa ittiba'i sabil as-sabiqin al-awwalina min al-muhajirin wal ansar yace yana daga cikin hanya na ahlus sunna wal jama'a yanda zaka gane su shine ittiba'i athar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin gurabin annabi sallallahu alaihi wasallam suna duba rayuwar annabi domin rayuwar annabi fitila ne gare mu ko ba haka ba annabi da ya kwashe shekara 70 a 63 ko shekara 40 aka turo shi an nafsi da manzanci shekara goma sha uku ga hamsin da uku duka a garin makka sannan ya tashi ya yi hijira ya tafi garin Madina ya ƙara shekara goma daga nan Allah ya tafi rayuwarsa haka ne tarihi yake ko to duka fa wannan watan duka wannan shekarun da watannin duka ana karantar da mu ne mu duba mu karanta annabi madubi ne a garin duk abin da zaka yi sallallahu alaihi wasallam yace to dole ka duba gurabu da ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam a fili da bayyane wa tibai sabilis sabiqin al-awwalina kuma ka bi hanyar asabiqin al-awwalina wayannan da suka yi riga rige na farkon musulunci na farko sune zaban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ji Allah ya ce min al-mu'minina rijalun al-mu'minuna a cikin alqur'ani to ba kai ne farko ba zaka fara amsa sahabban annabi ne domin sune Allah ya ce ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara su ne mu'mini anan sabon annabi wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu Allah da kansa ya ce zalikal fawzul azim su wane ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai daga cikin malamai masu tafsiri suka ce malaman ulumul qur'an duk inda ka ji an ce almu'minuna a cikin alqur'ani in dai ba a bayyana shi karar an ce ga su wane ne ba ana nufin sahabban annabi ne su ne suke fara amsa kiran wannan amsa wannan sunan sai kuma wanda suka bi su sun ba hanyar su da kyautatawa domin su suka yi rayuwa da annabi su ga annabi sun imani da shi kuma Allah ya karɓi rayuwansu cikin imani kuma su kasance daga cikinsu akwai wanda har Allah maɗaukacin sarki ya musu albishir da gidan aljanna tun suna raye dole ne mu bi hanyar su duk wanda kaje yana aibata yana zagin sabon annabi wannan ya shiga uku ya lalace batacce ne wattiba'i wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahlu sunna suna bin wasiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fi qawlihi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa ya'lamuna ahlu sunna su suna sanin cewa anna asdaqal kalamu kalamullah mafi gaskiyan zance shine maganan Allah madaukakin sarki shine me alqur'ani shi ne mafi gaskiyan zance saboda haka mu ba mu yadda akwai wani littafi da ya kai alkur'ani ba ma ballanta na yafi shi wannan tatsuniyan gizo da kokini molanka ne ban yadda ba mafi girman zance shi ne maganan Allah alkur'ani domin shi ne gagarabadau ko ba haka ba alkur'ani shi ne gagarabadau ya gagari larabawa garin makka da madina tun annabi yana garin makka suka ce za su suka karyata alkur'anin suka ce za su zo da shi Allah ya ce musu su kwantar da hankalinsu kullu in jitama'atul insu wal jinnu a cikin suratul isra ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'din zakira inda za a tara mutane da aljanu malaman su da sauran masu taimaka musu duka suna taimakawa don su zo da kwatankwacin alqur'ani ba su isa ba kai Allah madaukakin sarki ya ce to bari a rage musu cikin suratul hud Allah ya ce su zo da ayoyi ma guda goma an ya kolu a aya na goma sha na talatin da bakwai cikin suratul hud Allah ya ce am yaqulu naftara qul fa'atu bi ashri suwarin mithlihi muftaratin wa da'u man istada'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya ce fa in lam yastajibu laka fa'lam annama unzila bi ilmi llahi wa la ilaha illa Allah ya ce to tunda sun kasa zo da alqur'ani to su zo da ayoyi goma surori goma sun yi zuwa da shi ba su zo da shi ba sai Allah ya ce bari a dan kara rage musu farashi a sauƙaƙa musu su zo da aya sura daya cikin suratul Yunus Allah ya ce wa ma kana hadha alqur'anu ayyukra min dunillahi walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitabi la rayba fihi rabbil alamin sai Allah ya ce an yaquluna tara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u man istada'tum min dunillahi in kuntum sadiqin bal kadzabu bima lam yuhidu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu kadhalika kadzaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatul mukaththibin wannan aya aya na farko cikin suratul isra aya na biyu cikin suratul hudu aya na uku cikin suratul yunus duka wayannan surori makiya ne a garin makka aka saukar da su da annabi ya tafi garin madina su ma ba a basu ba kasu ce to ai mu ba a mana ba da mun kawo cikin suratul baqara aya na 24 Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'ukum min dunillahi in kuntum sadiqin فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وإبدا للكافرين ثم أما دينا جيتو إن كنا كنا وني ريبل وإذا كنا وني زتو درجة يدا dangane da abin da muka saukar ma bawan mu annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah to ku zo da kwatankwacin sura ɗaya ku zo da kwatankwacin sura ɗaya na alqur'ani wanda ku haɗa aljanunku da mutanenku malamanku in kuntum sadiqin in dai kuna da gaskiya Allah ya ce idan kun kasa to wa in lam taf'alu wa lan taf'alu in kuka kasa to har abada ba za a iya zuwa da fatan fatan alqur'ani ba ko da sura daya ba an samu mai alfilu wal malfilu ba wa ma da raka malfilu ya ta sheke karyansa amma shin ya ma yi kama da alqur'ani wannan tatsuniya ne saboda haka mu ba mu yarda da wani akwai wani littafi da ya kafa alqur'ani ba ko ya kwatankwacin alqur'ani ahlus sunna suna yarda da cewa khairul hadai hadai muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shiriya shine shiriyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yusaruna kalamullah ala kalamu ghairi ala kalami ghairi suna fifita suna zaben maganan Allah akan maganan duk wani wanda ba shi ba min kalami asnatin nas wa yuqaddimuna hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahadin suna fifita shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam akan shiryan duk wani koma wane ne duk girman rawanin rawanin sa duk girman karatun sa tabbas ko wane ne shi shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ka zo da wani aiki ba shiryan annabi ba to kana nuna cewa wannan din ya fi na annabin ne ba kuma kana ƙaryata ashhadu anna muhammadar rasulullah domin ma'anan wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka yi imani za ka bauta ma Allah ta hanyar da annabi ya koyar dole ibada sai ta samu sharuɗa guda uku kamar yadda malaman aqida suka karantar da ku sai na farko sai ya zama to umarnin Allah ko umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu a sami ikhlasi na uku a samu almutaba'a in ba mutaba'a za ka yi sallah amma bayan da annabi yayi ba akwai mutaba'a za ka yi azumi bayan da annabi yayi ba annabi ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli ki sallah kamar da muke sallah ga mutum in sala hadisi ya ishe mu ma misali wani ne fa cikin sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi sallah shi kuma ya zo a makare ya sallah annabi na kallon shi ya gama ƙura sallan sa sau uku annabi annabi ya ce je ka sallah ba sallah kai ba dungure dungure kai daga ƙarshe da yace ban yi wata sallah ba sai wannan annabi ya koya musu tun da kabbaran harama har zuwa sallama annabi yace da ka mutu kana wancan sallah za a tashe ka cikin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallina Allah ka shiryar da mu saboda haka ya ku yan uwa shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ne shirya duk wanda ya ce ga wani shirya ga wani aiki ba annabi ya koya ba ya ce kuma yana da kyau to ya ƙaryata watan fadin ashadu anna muhammadin rasulullah sannan kuma idan ya kago wani sabon addini ko wani ibada ya ce wani ne ya zo da shi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan salati da wasu suke yi aka ce wani ne ya zo da shi a faran a faran takarda na haske eh kuma bayan wafatin annabi da shekaru masu yawa yace yace an baki ne a matsayin ibada kuma da a tambaye su suka ce ah to wahayi ai hatta menene ana mata wa'ayi kudan zuma ma ana wa'ayi to kaga wannan ya nuna adireshin shi bakin jahili ne to wa'ayin malama a gida ba su karantar da mu ba wa'ayin kala ɗaya ne wa rabbuka ila nahali to ita kudan zuma da mata wa'ayi ce mata ayi ta karantar da mutane a wannan a mata ilhami ne ta yanda za ta yi gidanta ta yanda za ta ci abincinta kawai ta shiga yanda za ta yi ya kace ah to mace ma ana mata ga mahaifiyan ga mahaifiyan annabi isa ga mahaifiyan annabi musa وهانا إلى أم موسى أن أرضئه فإذا شفت عليه فألقيه في اليم ولا تكافي ولا تابن to da aka yi mata wayin an ce ne ta je ta karantar da mutane kaga shi ya bakin jahili ne domin wayin da ake taɗi wahayi wanda a sanar da kai wani abu na addini kuma ka je ka yi ko ka karantar da mutane da sunan za a samu lada wannan shine wahayi duk wanda bayan annabi ya ce gashi an miki irin wannan wahayin ya magana ɗaya kawai ya ƙaryata aya da suke cikin suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa qatama nabi shine cikamakin annaba kai kuma ka fito ka ce zaka an maka wahayin wani sabon ibada Allah ka shiryar da mu saboda haka wannan magana ka dai karyata ayar nan da wancan salatin kai ma ta cancanta a bata banda ma a ce a bincika a ga abubuwan da ke cikin ta Allah ka shiryar da mu shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam shine shirya malam yace yace wa bihadha samu ahlus sunna dalilin wannan ake kiran ahlus sunna ahlus sunna wa samu ahlul jamaa ana kuma kiran sa ahlul jamaa li'anna jamaa hiya al-ijtima domin ace jamaa shine haduwar mutane sama da ɗaya sama da biyu wa didduha al-firqa kishi haka shine rabarabe wa qala aidan fi fi minhaj sunna an-nabawiyya ya ƙara faɗa shekul islam ibn taymiya a cikin minhaj minhaj sunna mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sittin da uku ya ce wa mazhaba ahlus sunna qadimun ka san musa sai to kwata kwata ma shi aka izala sannan mu fahimci abu guda ɗaya ita izala ba fa ita ne musuluncin ba dan kawai ne zuwa ma murfi a ita hanya ne zuwa ga ne wasila ne zuwa ga musuluncin ina fata mun fahimta da gwamnati a to izala ma yaushe shi aka kirkiro ta kai tare muka yi rayuwa da wani da wani da kaza a'a ita fa ma zahabi na ahlus sunna qadimun da daddiya ne fa ma'arufun sananniya qabla an yakhluqa Allahu Aba Hanifa wa Malikan wa Shafi'i tun kafin Allah madaukakin sarki ya halitta Aba Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i wa Imam Ahmad da Imam Ahmad bin Hanbal Imam ahlus sunna wal jama'a kai malam yace fa innahu madhhabu sahaba allazi talaqahu annabiyihim ita wannan hanya na halin sunna wal jama'a ita ne hanyar sahabbai wanda suka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa man khalafa dalika kana mubtadi'an duk wanda yake saba ma wannan hanya na annabi da sahabbansa to ya zaman to batacce dan bid'a Allah ka kare wa qala aidan ya kara fada fi majmu'ul fatawa a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na uku shafi na 159 yace wa tariqatuhum hiya dinul islam ita hanyar ahlus sunna ita ce hanya dai na addinin musulunci alqur'ani din nan da hadisi allazi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya aiko shi da shi addinin musulunci lakin lamma akbara annabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu tatafarqu ala salati wa sab'ina fiqa yace sai dai yayin da Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari al'umman su za su kasu kashi 73 kullu hafin nari dukkan su yan wuta ne illa wahida sai dai hanya daya wahiyar jama'a ita ce jama'a wa fil hadisi qala hum man kana ala mithl ma ana alaihi lawm asabi sune wanda suke kan abin da nake kai yau ni da safaina sara al mutamassikuna bil islam al mahdi al khalis an shawbi kum ahli sunna wal jama'a ya zamanto wanda suka riki wannan hanya na alqur'ani da sunna ko sunna ko kafan katako wanda yake tsantsa ba shirka kuma ba bid'a wanda kuma babu wani gurbata ko garwaye hum ahlus sunna wal jamaa sunni ahlus sunna wal jamaa wa fihi musaddiquna wa shuhada a cikin ahlus sunna ne aka samu siddiqai da shahidai sai da na abubakar wane ne sunansa abubakar siddiq wallazi ja'a bi siddiq wa saddaqa bihi wasu malaman tafsir suke shi ne shi Allah yake nufi ثانيا سنين إذ هما في الجار إذ يقول لصاحبه وعنيني سيدنا أبو بكر الصديق wa shuhada da shahidai ga sunan barjat wa salihuna da salihan bayi wa minhu alamul huda sune jagorori na shari'a yace wa hum ta'ifatul mansura sune hanyoyi wanda su kasance bangare wanda su kasance shiryayyu wanda Allah madaukakin sarki ya mutum su tsaya kan sunna wa nas'alullah al'azim ay yaj'alana minhum muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin su wa la yazi qulubana ba'da idza hadana muna roƙon Allah kada ya karkatar da zukatanmu bayan ya shiryar da mu akan sunna wal jama'a wa hab lana min ladunhu rahma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu rahama daga wajensa domin shine ar-rahmanu ar-rahim innahu huwal wahhab domin shine mai cikakken kyauta da baiwa wa qala aidan ya ƙara faɗa fi nafsul masdar mujalladi na uku shafi na ɗari uku da talatin ko da arba'in da bakwai ya ce wa bi haza ya ce bayyana anna a haƙƙan nasu bi an ta kuna firƙatan najiya ya ce wannan bayani da muka yi yana nuna maka wanda suka fi cancanta su zamanto hanya alfirƙatun najiya alul hadisi wa sunna su ne ma'abota hadisi da sunna allazina laysa lahum matabu'un yata'assabuna bihi yata'assabuna lahu illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ba su da wani abin bi idan sa rufe cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum alamun nasu bi aqwalihi wa awalihi kuma sune suka fi kowa sanin maganganun annabi da ayyukansa wa zamhum tamyizan baina sayyi baina sayyiha wa saqima kuma sun fi kowa sanin hadisi ingantacce da wanda ba ingantacce ba Allah ya saka mu furab sani umar rijiyar lemu da alkhairi ina karantawa kwanan nan kwanan nan akwai littafin da zai ƙara fitowa na tantiran yan duniyan nan ya fito ko wanda aka yi shi da larabci mujalladi guda ya kai shafi ɗari uku dangane da tantiran nan yan duniya baƙaƙen jahilai wa alƙur'aniyuna ya yi bayani ya yi musu raga-raga amma da ita tantiri ne masu suka wala duk sissace shi nan da aka yi an sissika shi an sissika shi an sissika shi jaki ba jin bugu amma ina ran muku da Allah wai kawai sai ga shekarun jiya ƙara fita wai kaf cikin alkur'ani ba inda Allah madaukakin sarki ya aibata ko ya ci mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma a cikin hadisai zai kawo hadisai sama da kaza ce kaji bakin jahili ya kawo mana malamin shi a hadisi shi ba malamin hadisi ba bai san hadisi ba ta za ka ɗauko littafi ka karanta kai ne malamin kanka kai za ka ma kanka fasara kuma kai za ka yi bayani kuma ka hana mu sauraron bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu saurari naka kana bakin jahili shine kala katan Allah ka shiryar da mu wato shine katan Allah ka shiryar da mu to ya ku yan uwa daga nan sai mu tafi a gurguje a magana na biyar خصائص وسمات منهج أهل السنة jama'a. akwai wasu keɓaɓɓun abubuwa da alamomi na manhajin ahlus sunna wal jama'a wanda da ka gansu suna irin wannan ayyuka da abubuwa to ahlus sunna ne wal jama'a ina fata mun fahimta abin ba a baki bane kadai ina fata mun gane akwai wani babban malami Dr. Sa'id Dini Musfar Dini Mufra Al-Qahdani almakki mutumin garin makka almukarrama babban lattara ne a kulliyati da'awa wa usulid din fi jami'atul umma ummul qura ya rubuta littafi aqidatu ahlus sunna wal jama'a ala dawil kitabi was sunna ya kawo khasa'is wa simatu kusan guda goma sha bakwai a cikin littafin to amma ba lokaci bari mu dan samu koda kaɗan daga ciki koda guda goma ko guda tara na farko malam yace laqad tamayyaza ahlus sunna bi qasa'isin wa simati yurafuna biha duna ghairihim min ahammiha yace haƙiƙa ahlus sunna sun bambanta da wasunsu suna da wasu alamu da ke bantattun abubuwa wanda ka gansu za ka fahimci ahlus sunna ne wal jama'a domin su masu koyi ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wai kawai a fatan baki ba ina fata mun fahimta malam yace muna amina daga cikin manya manya muhimmai daga ciki al-ihtimamu bi kitabillahi ta'ala hifzan wa tilawatan wa tadbiran wa tafsiran wa amalan wa tadbiqan malam yace ahlus sunna sun mai da hankali kwarai da gaske wajen littafin Allah maɗaukacin sarki alƙur'ani suna haddace shi suna yin tilawansa suna tadabburi a fala ya tadabbaru na alƙur'an am ala qulubin aka faluha a fala ya tadabbaru na alƙur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira suna tadabbarin alƙur'ani kuma suna tafsirinsa suna sanin ma'anoninsa kuma suna aiki da alkur'ani suna suna ɗabbaƙa shi a cikin ayyukansu sannan abu na gaba al-ihtihamu ko al-ihtimamu bil hadisin nabawi ash-sharifi wa ma'rifatu sahihihi min saqim ahlus sunna suna mai da hankali kwarai da gaske wajen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan talaka ta ba ahlus sunna bane bakin zindiki ne kare kuma ba wanda suka tsaya tsayin daka cikin malamai suke yakan shi irin halin sunna wal jama'a sai da sauran wasu firak din ma suna kokarin su amma akwai wasu wanda idan su ya rufe kuma suna sanin ahlus sunna sun fi kowa sanin hadisi ingantacce da wanda ba ingantacce ba shi fa da yake bai san hadisin ba sai ya samu hadisi kila ma maudu'i ne hadisin ƙarya ne bai ma inganta ba kila ma da ifi ne da ifin nashi ma sai ba za a kafa hujja da shi ba kuma sai ya kawo ya ce ya ci karo da Qur'ani ka ji dubu gaje dama ba hadisi bane wannan dama bai riga zama hadisi ba Allah ka shaida mu a Najeriya ne kawai zaka samu malamin shi kadai malamin alqur'ani malamin hadisi malamin aqida malamin kaza somi da ruwanka suna wani magani ciwon kai kalakata ka sha ba zawo kalakata ka shafa sanyi kalakata ka shafa mura kalakata ka shafa magani ɗaya amma akwai kasa'is ku je ku ga duniyan ilimi akwai takassusi wannan malamin hadisi ne to malamin hadisi ne idan hadisi ya shiga duhu a gane hadisin ingantaccen ne ba a je wajen su a je wajen irin su prof daga salihu jallim idan maganar tauhidi ne da aqida a je wajen assistant pro birnin kudu ina fata mun fahimta to amma idan amma kawai a'a komi shi masu suka masanin hadisi masanin qur'ani masan shi komi ya sani kuma shikenan duk jahilai wai da in kai masanin qur'ani na rantsi da Allah qur'ani ma bai sani ba ya san dai ya haddace qur'ani dan ya rubuta tabbas mun yadda yana da haka amma bai san ma'anan alqur'anin ba bai san almakki wal madani ba bai san annasikh wal mansukh ba domin inda ya san duka wayannan wallahi a qur'anin ma abin da yake suka hadisi a Qur'anin ma za a sami su Allah ka shiryar da mu to wannan sune alama na farko alama yace wa idraki ma'anihi da kuma riskan ma'anansa hadisin da ma'anansa shin ingantacce ne ko ba ingantacce ba shin mattiba'il ilmu bil amal sannan kuma ahlus suna suna bin ilimi da aiki ba kawai mutum ya sani bai yi aiki ba a wannan alamu ne na Yahudi da Nasara, a yi ilimin ko da jahilci ko a sani ba aiki. Na biyu, addukulu fi dini kullihi wal imanu bil kitabi kullihi wa adamu tashdiri dini aw tazkiyatihi wa taslihihi wal intiqa'i minhu malam yace na daga cikin alama na biyu na ahlus sunna wal jama'a shiga addini gaba daya Allah ya ce ya ayyuhan nasu يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خير يوم في الحياة الدنيا sun yi imani da alkur'ani gaba ɗaya kuma ba sa tsanantawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya tsananta sai addinin kuma ya rinjaye ya rinjaye shi ya galaba shi sannan kuma ba sa daukan wani yanki su imani da shi su daukan wani yanki su ce a sun aje. A'a, kuma ba sa watsar da wasu su ɗauki wasu a'a, kuma ba sa bin son zuciyarsu. Malin ya ce, ahalus sunna al'ittiba'u wa tarkul ibtida, to ahalus sunna bi suke yi. Na fata mun fahimta. Su ahalus sunna bi suke yi, ba sa kuma ƙirƙira, domin asali malaman usulul fiqhi yace asali a addini yace al asalu fil ibada at-tawaqqu wasu malaman kuma suka ce al man illa dalla dalilan fasma an asali a ibada kamewa ake wala yahillu lahu an yaf'ala fi illan ba ta kai komai sai ka san hukuncin Allah saboda haka asali a ibada kamewa za ka yi sai ka samu dalilin aikata kaza sai ka aikata kaza ina fata mun fahimta saboda haka su masu bi ne kawai amma ba sa kirkire kirkire saboda jin daɗi a ce ga wani sabon ibada a yi shi za a samu lada wa ya faɗa ma a su ba sa yin wannan kuma su suna kokarin haɗa kan al'umma ne wa nabadul ikhtilaf suna kokarin watsar da duk wani sabani ina fata mun fahimta watan haɗin kai ba wai shine a tattaro kowa da kowa a ce a zo haɗa ba ana haɗuwan kai ne akan kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa atasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu ahli sunna alaman su na hudu al-iqtida'u bis salaf salih wa immatul huda min as-sahaba wa man sara ala nahji ahli sunna suna koyi ne da salafus salihin su ne shugabanni na shirya daga sahabbai da kuma wanda suka bi hanyar su domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd ina fata mun fahimta abu na gaba القيام بالدعوة الشاملة إلى دين الله عقيدة وشريعة وعبادة وسلوكا وأخلاقا أهل السنة سنة da'awa kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki gaba daya kira akan aqida da shari'a da ibada da kuma bin hanya marereciya miƙaƙiya da kuma koyar da ɗabi'u masu kyau ina fata mun fahimta ahlus sunna alamun su na gaba shine al-insafu wal adlu wa mura'atu haqqallahi la haqqan nafsi su sun kasance suna yin adalci da gaskiya da kwatanta gaskiya da tsayuwa akan haka wajen kula da haƙƙin Allah maɗaukacin sarki ba haƙƙin karantarsu ba shi halin suna akan Allah da manzansa zai iya rasa ransa shi yasa annabi idan ka ga hankalin shi ya tashi yana daga murya an tabi Allah madaukakin sarki ko an tabi addinin musulunci to shi ma ahlus sunna haka yake a'a ba wai an tabi al'amarin karan kansa ba a ba ta da jiyan wuya wannan amma an tabi an tabi addinin Allah an tabi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to za ka ga ahlus sunna ahlus sunna kana Allah tabaraka wa ta'ala wa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ahlus sunna zai ga zama bakin balarabi Allah ka shiryar da mu ya wayancan malayin ta wayancan a sayan an taɓi masha Allah ka ka ƙara samun a bakinka Allah ka shirar da mu sannan daga cikin alamu na ahlus sunna na gaba awul hizbi awul ɗa'ifa ba ka ƙoƙarin wani kare wata jam'iyya ko wata jama'a ko wata ƙungiya wali hada la yazaluna fi muwalin to ba za ka ga suna zurfafawa wajen ƙaunan wani ba har su zo suna san wani fiye da Allah a wa minan nasu mai tagidu min dunillahi an dadani hibbuna ko bila ba ahli sunna ba wala yajuruna ala mu'adin kuma ba sa wuce iyaka wajen zaluntan wani wanda suke adawa da shi su ne masa su aibata shi zage shi ba ahli sunna ba wala yagamiduna za fadlin fadlahu ba sa rage daraja ko falalan masu falala a wala yuqaddisuna a immata bal kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad kuma ba ta tsarkake wani malami ko wani shugaba su tsarkake shi sai ma'azumi ne sai ta bashi falala a bal malam ba haka ba yace ahlus sunna kullun yu'khadhu min qawlihi to ahlus sunna kowanne bawan Allah kowanne mutum ana iya karɓan maganansa wa yuraddu illa nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana maida masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam na to bari mu tsallake wannan ana nuna min sauran minti kadan Allah ya sa mu dace amma da ya mutu sha biyu ga matasan na an fara gangadi Allah ka shirye da mu to bari mu je a gurguje abu na shida ta'zimul a'immatul arba'a lil hadith an-nabawi وحثهم على اتباع السنن النبوية daga ciki za mu fahimci wa'annan shugabanni na mazahibul arba'a al'imamu malik imamu ahmad bin hanbal imamu abu hanifa imamu shafi'i rahimahumullahu ta'ala sun kasance ba su ne su zamanto waɗanda muke ƙoƙarin koyi da su wajen ayyukansu da maganganunsu saboda sun yi koyi da annabi ba to su karan kansu sun kasance suna girmama hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna faɗaitarwa wajen bin sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna gabatar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akan kowanne abu malai yace laqad da'a ala'immatul arba'a rahimahumullahu ila ta'zimul hadith an-nabawi wa hasu nasa ala ala ittiba'i sunan an-nabawiyya وتقديمهما على غيره ما ليس حقيقة وأن من يمن يمغباتا malamai masu mazhabobi suna girmama sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna karantarwa wajen bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ga misali malam yace fa hadal imamu abu hanifa annu'man rahimahumullah rahimahullah ga imamu abu hanifa wanda ya rasu shekara ta dubu a shekara ta 150 an haife shi shekara ta 80 a garin Bagdad a Iraq ya kuma rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijira ga abin da yake cewa ya gulu kun ga tsakaninmu da shi da tazara ya fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ba mu yanzu fa ana hijira ta ɗari dubu ɗaya ba da ɗari hudu da arba'in to shi kuma an haife shi ma shekara ta tamanin ne ko ɗari ne malam ya ce tsakanin shi da shehin nan shekara dubu malam ya ce malam ya ce iyakum wal qawla fi fi dinillahi ta'ala bin ra'ayi yace ina muku gargadi da magana cikin addinin Allah madaukakin sarki da ra'ayi wa alaikum bittiba'i sunna yace ina muku gargadi da bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ku bi sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam faman kharaja an hadal duk wanda ya fita akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam fatacce ne wa qala aidan ya ƙara fada yace ma ja'a ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala ar-ra'si wal ayn yace kai ku sani ku ji da kyau duk abin da muna karɓan sa duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam muna karɓansa da cikakken girmamawa da cikakken yarda duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala aidan ya ƙara faɗa yace haramun ala man ya'rifu dalili an yuftiya bi kalami yace haramun ne ga duk wanda ya san hujjata inda naka ciro kuma ya fatawa da magana na ya fatawa da wannan hadisin da yake ina fata mun fahimta وقال أيضا يا قال سوى يتي لا ينبغي لأحد أن يقول قولا حتى يعلم أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله يتي بايا علتا كدوان متن يفدوان مغانا حتى سيا منيني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفدا أكي شن النبي ياتي أعيكتا النبي يا وقديتر أكن حكا to idan babu qala Allah babu qala Rasulullah to bai halatta kai wani aiki ba wannan yayi daidai da maganar me me akadari wa qala al-imam Malik rahimahullah ta'ala imam Malik imam Darul Hijra shi kuma yayi wafati ne Allah ya karbi rayuwarsa shekara ta 179 an haife shi shekara ta 73 bayan hijira a garin Madina watan tsakanin shi da watan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ba za da yake ba za mu ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam dan lissafin hijira ai bayan hijira watan bayan annabi yayi hijira ka ga bayan shekara 53 kenan ko yawa to kun ga dai yana kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laysa li ahadin na na'am 83 ko eh haka to kaji shekara 83 tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laysa la'adin min khalqillah illa wa huwa yu'khadhu min qawlihi wa yutrab illa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani a duniyan nan daga cikin halittun Allah face ana iya karban maganar sa ana iya bar masa face annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka shirye da mu a gurguje sai mu tafi magana na takwas shine da'awatihim li tarki taqalid li'ara'ihim wa aqwalihim idza khalafat al-hadith wayannan malaman mazahib sun yi maganganu cewa duk maganganun da su fada su rubuta idan dai suka saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam su ba sun yi ne da gangar ba ina fata mun fahimta a aje maganar sa a dauna annabi kun ga su ma suna kwadaitarwa akan bin me firqatul najiya qala al-imam abu hanifa rahimahullah Imam Abu Hanifa Allah ya masa rahama shi ma din kamar yadda mu faɗa ya rasu shekara ta 150 bayan hijira an haife shi shekara ta 80 bayan hijira a garin Bagdad a Iraki yace idza sahha al hadith fa huwa madhhabi yace idan hadisi ya inganta to wannan shine hanya da shine madhhabi ina fata mun fahimta wa qala aidan ya ƙara cewa la yahillu man yafta min kitabi ay yafta hatta ya'lama min aina qultu yace baya halatta ga duk wanda zai yi fatawa a cikin littafi na ya ba da fatawa hatta sai ya san a ina na tirato wannan hadisi na dogara da shi wannan aya ina fata mun fahimta wa qala aidan ya gara fata yace fada yace idza qultu qawlan yukhalifu kitabullahi ta'ala wa khabar rasul sallallahu alaihi wa sallam fatruku qawli ya gara cewa idza qultu qawlan idan na faɗi wani magana yukhalifu kitabullah maganan nan sai ku duba abin kitan ku ya saba ma fadan Allah madaukakin zarki ya saba ba fadan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa domin kowa tare yake bi cika goma ba ba wani ma'asumi sai mai tsowa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to fatari ku kauli ku bar magana na ku dauki na Annabi wannan shi ma ana nuna mana me tsayuwa muhimmancin tsayuwa a firqatul najja akan sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-imam Malik rahimahullah imamu darul hijira imamu malik Allah ya masa rahama shi ma da kamar yadda mun faɗa shekara ta 179 an haife shi shekara ta 93 bayan hijira a garin Madina a Saudiya yace inna ma ana basharun ukhdi'u wa usibu tanzuru fi ra'ayi kullu ma وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه yace ku duba duk maganganuna ni mutum ne ina iya yin daidai kuma ina iya yin kuskure ko ba haka ba to ku duba cikin maganganun da na faɗa iya ƙololuwan fahimta ta kullu ma wafaqa alkitab wa sunna duk maganar da ya dace da alqur'ani da sunna to ku rike shi duk kuma abin da maganar da bai dace da alqur'ani da sunna ba to fatruku ku bashi ku nima mun gafara ina ba ta mun fahimta shi ma wannan yana nuna mana imam malik yana nuna mana muhimmancin ne tsayuwa akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al imam shafi'i rahimahullahu ta'ala imam shafi'i Allah ya masa rahama shi ma ya rasu a shekara ta ɗari biyu da hudu, an haife shi shekara ta ɗari da hamsin a garin Cairo a Egypt. Ya ce, Kullu ma ƙultu, ya ce, duk abin da ka ji na faɗa. Shi ke nan, fakana anin nabiyu sallallahu Alaihi wasallam, khilafar ƙauli sai zamanto, mimma ya sai zamanto a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai maganan kuma da ya saba maganan da na yi ina fata mun fahimta ya faɗi magana sai ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana sabanin nashi shi ma ba da gangare yi ba ko ba haka ba ya ce shi ma iya kololon bincikensa kenan kada ka makalkale ka ce to ai gashi ga dai maganan da ya faɗa ya ce fa hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam aula wala tuqalliduni yace hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi dacewa ku bi kada ku yi koyi da ni dangane da wannan ina fata mun fahimta wa qala aidan ya ƙara fada yace idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu faqulu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da ma qultu yace ku sani idan ku sami magana na a cikin littafi na ya saba ma sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam to ku je ku riki sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam ku bar abin da na faɗa ku nima mun gafara domin ni ma iya bincike na kenan ina fata mun fahimta to akwai maganganun su da dama wanda lokaci ba zai bari ni ta faɗa ba abu na ƙarshe ko abu na takwas domin tun da za a nuna mun saura minti biyar kuma mun kasance masu da'a ne masu biyayya كان من منهج من منهج الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى العمل بالحديث بعد علمهم به دون تردد ويدل على ذلك الآتي وأن من يمن يما لمي ما لمن أئمة guda hudu Allah ya yi musu rahama daga cikin aikinsu suna yin aiki da hadisi bayan da ba su sani ba sai yanzu suka gano ga hadisi ya inganta to za su aje abin da suke yi da su runguma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da kai a zuciyarsu ba ba tare da kokonto ba akwai misalai da dama cikin dukkanin yanzu misali ɗaya da zamu bayar imamu malik imamu darul hijira ai akwai lokacin da wani daga cikin mutanen da suke zaune tare da shi ya kawo mishi hadisin tsatsefe yatsu na kafa ko ya ce abu yusuf ya ce kawo min dalili ya ce to ani manzani ba kawo dalili ya jawo mishi isnadi daga nan imam malik ya ce to daga yanzu a dinga tsatsefa yatsu na kafa saboda ga hadisi ingantacce kaga ga tawadu'u ga tsoron Allah ga kokarin ruko da sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fata mun fahimta to haka ake so mu ma mu kasance ko sunna ko kafan katako duk inda za a juya ka rike maganan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wallahi shine cikakken san annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba yanda za a yi magananka ayyukanka rayuwanka ya saba ma yanda annabi yake yi amma ka cika gari da da maganganu kana cewa kafi kowa san annabi sallallahu alaihi wasallam asa'ata ila haka wa anta taz'um hubbi law kana hubbika sadiqan la ta'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu mutii kana saba ma Allah kana saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam kana keta sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kana ma fada ne da masu tsaye da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kana kareta su wa anta tazawun hubbi kana cika baki kana cewa kana son annabi yace law kana hubbika sadiqan la datu da san da kake ma annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wallahi da za ka yi masa da'a daga an ce annabi ya ce za ka saurara qawlan wa fi'lan za ka saurara ya zamanto gidanka rayuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ma fitila ne a waje da cikin gidanka da rayuwanka gaba daya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ina fata mun fahimta wani fa ya zo wajen imamu malik ya tambaye shi magana ya ce ya imamu malik ya naga kayi kaza ya gan shi yayin aiki ne ce haka na karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace to ni ba zan yi haka ba sai imamu malik ya jawo masa ya ce falli hadar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim yace to wayannan da suke saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ayyukansu da maganganunsu da rayuwansu su ji tsoron abubuwa guda biyu za ka iya samun su da gaggawa wallahi masu ayaga da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam masu fito na fito da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan aya za ta iya hawa kansu su ji tsoron Allah madaukakin sarki su gyara su dawo su tsaya akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tusibahum fitnatu ko ta fitina ta same su malamai suka ce fitina shine zaman to sun mutu ba imani ai karshen fitina ce ka gama rayuwanka kana tutiya kayi aiki wa kadinna ila ma min amalin amma ba ja'alna ha ba masura a ranar alkiyama kawai zai ga aikin an shekar da shi saboda me babu mutaba'a fitnatun kenan aw yusibahum azabun alim azabun alim ta same su abu na biyu kenan shine a ranar alkiyama kuma suna tutiya sun yi aiki sai ina sai Allah madaukakin sarki ya ce ina ai aikin ba a karba ba saboda babu mutaba ba ku yi sallah yanda annabi yayi ba ba ku yi azumi yanda annabi yayi ba ba ku yi zikiri yanda annabi yayi ba ba ku yi komi yanda annabi yayi ba ba ku yi koyi da shi ba kuma dalilin turo shi kenan inda Allah yana son kowa ya ɗibi kansa ne ba Qur'anin kawai za a sako da shi sai a kimtsa ma ba kowa ya ɗibi kansa ko ba haka ba ba Allah shi gafarta ka gani malai sai an ba su salatin boge Allah ka shirya da mu jabi kenan saboda haka sai ya zamanto hatta alkausara ma ruwan alkausara kamar yadda hadisi ya tabbata ba za su sha ba sai mala'iku su ta kora su menene za a ce a sun canza addini sai a ce fasuka to ku je ku yi gaba annabi ma da kanshi zai kore su sai ku yi gaba ba mutane ba na bane ba al'umma na bane Allah ka shirya da mu Allah ka kare mu Allah ka tabbatar da mu akan sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wannan ya faɗa bisa kuskure karancin ilimi ne lokaci yayi akwai maganganu da dama amma khairul kalami ma qalla wa dalla Allah madaukakin sarki ya karba mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mm.
Fabat malam mai gabatar da muhadara da sauran manyan malamai da ‘yan uwana ɗalibai na mara sallama ta musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar yadda malam Buhari, malam Nafi da ya miko spika yanzu gare ni gaskiya mana kifa ɗaya kwala. Ya ce ba jin ba ne aikin domin Allah maɗaukacin sarki yana ba mu tasiri wajen aiki ya mana tasiri da yin aiki da abin da muka ji ne yana faɗa cikin littafin sa mai tsarki
والذين جاهدوا فينا لنادينهم سبلنا في إن الله لما المحسنين duka waɗanda suka yi ƙoƙari a cikin wannan addini namu za mu tsere da su hanyarmu daga duk ɗimbin karatu in ya zama ba aiki zai zama hujjatun alaina la hujjatun lana zai zama hujja ne a kanmu ba hujja gare mu ba da haka mala ya ta kamana ya ta mana hannayen mu na sallah in yi bayani bayan zai ce to aikinka ne zai tabbatar da kai ahalin sunna ba da'awa ba muna da malami ɗan ƙasar nan wanda yana daga cikin malaman su shehu ɗan hodiyo shine abdullahi shika wanda ya littafin a kitabul adiyatul muhdi daga cikin abin da ya faɗa shi ma sai ce wa min alamatu hubbin nabi taba'an lahu fil qawli wal amali la kadiban bi fami ita yana daga cikin san annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya gare shi zance da aiki ba magana da baki ba a kwanan nan a malam ibn usman ya zo ya ba da lashuci a wannan yankin kamar da shekara talatin a cikin wa'azinsa yakan ce a cikinmu akwai ahalin sunna akwai ahalin sunsuna ahlus sunna shine duk abin da ya ji a rayuwarsa zai ɗabbaka an baya karfinsa ba in ba an ci abin na daga cikin khasa'is a na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to wannan shine cin nasara gare mu sannan da karshe ma da ya jero mana malamai guda hudun nan da irin kokarin bunsu da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin su mala ku hada ma wani kawai daga cikin su hudu na ko wanda ya ce idan ya faɗi magana aka ji ta saba wa maganan manzo sallallahu alaihi wasallama to a ɗauki maganarsa a mata ta da bango a yi rasa rasa da ita kar ma a sake samun alamunta wannan shine zai tabbatar da mu wajen cin nasara shine zai tabbatar da mu wajen samun bin wancan hanya madaidaiciya a daga cikin abin da zan faɗa na ƙarfi a bangaren tauhidi da malaye magana. Annabi sallama kamar yadda zuwa cikin kitabin tauhid yace ma sha Allahu wa ant. Yace la taj'aluni lillahi niddan. Yace yace ma sha Allahu wa shita. Idan Allah ya so kai ma ka so. Shine Annabi yace za ku sani zamo kisha ne wajen Allah. In ka kalla haka wanda suke so su bugar da mu su kai kai da mu ta kwana in ka ci aka sai su ce wai ai su ba su gaza araba annabi da Allah ba wa ce wa zai iya wa zai iya amma shi annabi ya ce kada ɗauki haƙƙin Allah a bashi abin da muka fi yau da kullum rantsuwa ya ce man kada halifan wani halifilla auliyar smut la ta halifu bin nabi wala bil ka'aba wala bi aba'ikum yace dukkan wa ma khalafa bi aba'ihi fa kar kafara wanda yace yaran tsari iyayen sa ya kafirta eh sati biyu da ya wuce wallahi wani yaro matashi ya ban sha'awa a kofar shago mu suna magana sai wata mata ta ce ga saraka saboda annabi sai ce a a ce wannan a su bai musu ba sai suka kama cacan baki sai ce ku je ku tambaye malaman ku ne na ji wannan kalmar tashi sai ɗaya sai zuwa gona me bambancin a ce ba za ka sarka dan annabi ba sai ce wancan ya muku nasiha ya ce ku je ku tambaye malaman ku wala daga fitan ɗaya abin da ke cewa mu duk girman malami bi sai raba mana ya raba mu annabi da Allah ba domin ta haka rashin yin aiki shi sa wata aya ta ce wallazi na jahadu fina lana hadiyan lahu sabala duk dubun karatun ka idan ba za ka yi aiki ba to ka tabbata ka shirya kawai ka za ka zama ya ke zuba abinci ta kawai din nan eh wannan ka so san abu to shi so san mutuwa zai zama haka duk karatun inda ba zai aiki ba to haka zai zama wallahi kuwa da haka wallahi komi kankanta abin da muka karanta to zo mana direction ya zo mana fitilla na gane abin da zamu karanta nan gaba na gane abin da zamu aikata nan gaba mala ya ta kawo mana gajeren bayani da ya fara magana ya ce malam abdurrahman ya hadari ya ce kaza ya ce kaza in ka kalli minti ai ka kalli mukaddimin a hadari amma nan yake sai mu ce shine farkon ahlus sunna domin duk malamin ahlus sunna sai ne baka sunfan su tun daga farkon su daga wala hudu an ya fa'ala fi'lan sai dai kai allazina يدلون على طاعة الله ويهجرون من اتباع الشيطان ولا يرضى لنفسه ما رده المفلسون تسع الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
Ibrahim.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna son kai ga kowannan malama namu.
ya kokari
Doktor, ya gajiya, ya rige ne, alhamdulillah.
Bayan haka, yana da daman ɗaya daga cikin ‘yan uwa musulmi ta halin suna da cikin wannan da ya tura yi tare da mu, wanda Allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi a yanzu. Kuma shi ne ya haya Abdullahi a cikin da ya yi duniya. To, mun ba da lafiya na da shugabannin da ke da sauran ‘yan uwa halin suna suna ne ka ta'aziyya ga ‘yan uwa da iyaye da abokanai da makwabta da kuma mu duka baki ɗaya. Allah ta'ala ya gafarta masa. Sannan akwai sako daga wajen shi babanmu Ustaz Ismaila Hussein Ungon Bawa wanda mun yi jana'izan da shi yanzu nan lokacin sallan mangariba to kasantuwan ya gaji ga tsufa ga rashin lafiya yake ya so ya kasance tare da mu amma yana mana fatan alkhairi yana mana addu'a Allah kuma ya jagoranci ya taimaki masu gabatar da faifan nan to kuma Allah ya taimake su don haka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi
akwai sako wanda za a gabatar insha Allah a daidai wannan lokaci wannan sako shine na zama na muhadara na gaba wadda za a ƙare idan Allah ya kai mu mako biyu masu zuwa wato sati biyu masu zuwa insha Allah inda za a gabatar da wannan muhadara shine a masallacin Juma'a na headquarter da ke mun sami naka malami street insha Allahu anan za a gabatar da wannan muhadara a ranakun muhadaran kamar yadda muka faɗa sati biyun nan zai yi daidai da sha biyar ga watan da muke ciki watan February wanda muke ciki yau ɗaya ga wata zai kuma zama daidai da ashirin da bakwai ga watan Sha'aban idan Allah ya kai mu a daidai wannan lokaci za mu kira Malam Sani limamin wannan masallaci ya yi jawabin godiya a na minti ɗaya zuwa biyu kuma sannan ya rufe da kafaratul majlis insha Allah. A Malam Sani bismillah.
أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله
alkirani ne biya game da ainihin muhadara da aka gabatar a nan masallacin wanda muna da muna cikakken cikakken murna murna wanda wato wannan masallaci ba taɓa zuwa an yi wani irin wannan mahausaran a nan ba sai a wannan lokacin da haka muna godewa malamai Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya kai mu wani lokaci da za a zo nan masallacin a gabatar da irin wannan mahausaran kowa duk wanda ya zo nan gurin Allah ya mai da shi gida lafiya muna gode wa malamai Allah sa ka musu lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
Kalla ba, kalla.
Oh, that is Allah.
Na.